الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata hudu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya yi ne ta gida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da tasa'in da hudu za mu tashi darasi na ɗari da tasa'in da biyar sabon littafi da malai ke kitabul azahi littafi ne da zai bayani akan layya babu wakatuwa babu da zai bayani akan lokacin yin layya a wannan masallaci na Huzaifatu bin Yaman radiyallahu ta'ala an inda za mu tashi hadisi mai lamba ta 1280 daidai tashi na 408 mala yace babu waqatiha kitabul azahi littafin da yake magana akan layya babu waqatiha babu da yake magana akan lokacin da ya kamata a layya an jundabi radiyallahu anhu kan an karbo daga jundub Allah ya kara masa yadda yake sallan nabi sallallahu alaihi wa sallam yawman nahar annabi kira da miki Allah tabbata gare shi yayi sallah ranar sallah babba ثم قلب sannan sai ya hudu ba sun ma zabaha sannan bayan hudu ba sai kuma ya yanka fakala ce yake man zabaha kabala an yi salliya duk wanda ya yanka kafin a yi sallah faliyar ba ukura makana ya yanka wuta a maimakonta shi ne ake cewa ya ci balangu ko to ya yanka watan a maimakonta wa man lam yazba wanda bai yanka ba kuwa falyazbah bismillah to yanka dabbata da sunan Allah wani hadisin kai tsaye yana bayani ne akan abin da ya shafi layya ma yuqadu min alhadith abin da zamu koya na ɗaya ya kunu waqtu zawi al-ubhiyya ba'da salati la qablaha abin da yake koyarwa lokacin wato yankan layya ana yi ne bayan sallah ba kafin sallah ba nabi mashru'iyyati dhikr ismillah ta'ala inda zabahi an shar'anta an bata Allah madaukakin sarki yayin yanka na uku na hudu man da ba a kabala salati fa huwa lahmun bi ubhiyya duk wanda ya yanka kafin sallah sai ya ci nama ba laye ba عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال an karbo daga barawo dan Hajib Allah ya kara masa yadda yace da ha khalul li wani wato kawuna inji barawo dan Hajib ya yi layya dan uwan mahaifiyarsa kenan ya ko ko wa ko kani yuqalu lahu Abu Burda sunan sa wannan sunan wannan kawun nawa Abu Burda قبل الصلاة أيا كان لك أبو عيسى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي يجي لشي شاتك شات لحم والنعف يتاك لكشي قاتب لنك كوي نامت فقال يا رسول الله سيد يا معكم الله إن عندي داجلا يا رسول الله أنا دو تكلا شيني داجل شيني سنة كل ما واتو wato alifar boyo da waka mafiha duk dabba da ta saba da zaman gida yawanci dabba ba ta aure shekara ɗaya wala ga wata fiye kan yawo ba yawanci ma iyayen fita suke siyo kiwo su bar a gida su dawo to irin wannan suke kira dajin wanda ta saba zaman gida wata shekara ba ba ta yi sanayya ba akuya ko tinkiya sai ce ina da wata ikkella a cikin gida jaza'atun min al-ba'd sittin lati jaza'a shine wadda ta wato ma kauye min al-gana dabban ta bara kwari a cikin tumaki ko awaki amma bata kai shekara ba wata shida bakwai takwas wayannan watannin amma dai wace shekara ba قال في النبي يجي البحة وتبوك إنك تباكم ولن تسلوح لغير أما با بأنك ولن تسلوح دبا دبا تشكر با إنك أما كيم دبا ليا kai kada yi ne wace a tuwa ainihin la'o mu bala hakin kai kada yi abin ya shafa waninka kuma idan ya zo ya haka to ba daidai ba sun makala sannan ya ce man da ba a kabilar sala annabi ya kawo siga ta umum yace duk wanda ya yanka kafin sallah fa inna ma yasbahu li nafsi to ya yanka wa kansa nama ne kawai kaman da ba a ba da salatu wanda ya bayan sallah fa kad tamma nusukuhu to layyansa ta yi ta cika yankansa ya cika wa asaba sunnatul muslimi ya kuma dace da sunnar ɗan uwa musulmi to wannan shine shine kamar da muka faɗa wannan hadisin za a kebance wannan magana ce kususiya ce ga abubuwan da kawai in ka ce ta shafe ka ce ka kawo dalili ana da ce rabbi Allahu anhu qal qala nabi sallallahu alaihi wasallam man da ba'a qabla salati falyai duk wanda ya yanka kafin sallah ce ya tashi fa kama rajulun sai wani mutum ya miki fa kana yace hadha yawmun yasta'i yustaha bihi al-lahab ya rasulullah wannan rana ce da kowa yake sha'awar nama wa zakara min jirani yarda wato ya ambaci wani daga cikin makwabtansa fa ka annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam saddaqahu to da ya faɗi wannan daga cikin makwabtansa sai annabi ya gaskata shi akan magana ce karin bayani ne akan wancan hadisin na bara'u bin azib sai gaskata shi kare yake wa indi jaza'atun ahabbu ilayya min shatay lahmi amma fa ya rasulullah ina da wajen akuya da bata shekara ba yadda nake son ta ya fi wato a bani tumakai biyu ina son ta matuƙa farasaka lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sauka kabar yace bala adari a balaga ce rukusa min siwahu amla yace amma ba ban sani ba wannan saukakawar da rahusar da aka bayar ta jabu wani ko ko ni dai ban sani ba amma ni dai an muku shine bala adiri ya balagati rukhsatu min siwahu shi wala rukhsa ta ga buwanin sa amla ko kuwa yace shi zai sani ba wannan hadisi za mu koyi abubuwa kamar haka shi ma na farko ikirarin sunni wato muayyanatin da lodiyya kullum bi haddi nawayi sannan oke man da ba kabila salati la tuji wa anhu wa la tusamma ubihiyya duk wanda ya yanka kafin sallah akan ba zai zarmar ba kuma ba a kiran wannan layya sannan al hadithu aslun fi mas'alati husnul dhanni bin nas shi wannan hadisin matsala ce da yake tsara karfafan mutane cewa a rika kyautatawa mutane da su duk wanda kaga yayi abu to ka bare bashi kariya idan ka lura abin da yasa ya faɗi wannan cewa yayi ana san malik cewa annabi ya faɗi wannan kalmar wani mutum ya miƙe yake wannan dai rana ce na san da ake sha'awar nama to kamar bayani yake amma dai yana ganin a makotansa kafin ya taho sallan nan akwai wanda ya riga ya yanka nasa wasu kuma suka ce ba labari yake bayarwa ba kansa shi yake bayani a kai amma ka san mutum ya zo tambaya sai ka ya ce wani ya tambaye ni ko da shi ya gaba cewa kafin ko ji jiya wani ya tambaye ko yau idan ya shafe shi baya so a gane zai iya bai da zamirin zuwa kan wani ya hakan ba laifi bane ana hukuma ta bin amir radiyallahu ta'ala an karbo daga hukuma da amir Allah ya kara masa yadda أن النبي صلى الله عليه وسلم أعداه غنما annabi alayhi salatu wasalam ya bashi wasu timakai ya timuwa ala sahabati yana taraba sahabbai fa baqiya atudun to sai ya rage saura wata ya karama ita ce aju wata ya kyalla ita ce dajin din nan dai har yau saura ita kadai kawai wanda kara wuli nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya wa annabi alaihi salatu wasalam to ana karama mutane dabbobin layya amma wanda ta rage kuma bata isa layyar ba fakana sai annabi ya ce bahi anta kai dauki kai layyar da ita ka ji ma wajhatu ainin ce la umuma la haji an baki dama ya layyar da ita ba ku a tuti ta ce din azabin asajiru min al-ma'ad idza kawiya aw idza ada alayhi hawlun in ta kuta ce kara ita ce a tu duk malamai sun hadu akan cewa za a yi layya ne da tumaki da awaki idan suka kai shekaru da raƙuma da shanu dabbobin nema in shi raƙumi sai ya kai shekara biyar shi ne ma akmala hamsu sinina wa da kala fi sadisa ya cika shekara biyar ya cika ta wato ya shiga ta shida ya fi shekara biyar ya shiga ta shida shi ne ka'idar rakumi a nan za ka ga rakuman da ake yankawa wani ma da kirin ya gama shan nono haka za ka yanki dole din sai an ce kare kayan karakuni sannan cikin shanu kuwa ma akmala sanataini wa dakala fi salisa wanda ya cika shekara biyu ya shiga ta uku shanu sai sun cika shekara biyu an shiga ta uku tumaki da awaki kuwa ma aka mana sanatar wadda kala fitaniya wanda ya cika shekara ɗaya ya shiga ta biyu shi ne ka'ida to malamai sun haɗa a kan wannan cewa duk wanda ya kasa da wannan ko shakka babu a kan shanu da raƙuma bai ba inda aka yi sabani kawai akan akan tumaki da awaki ne a nan ne aka yi sabani za ku iya tuna sun ce ta haura wata shida yau akwai kamar a malikiya sun ba da wannan damar cewa za a iya ta haura wata shida amma dai san samu ne a nemi lafiyayya Isa imamun nawayi bai yarda da wannan maganar ba. Bayan fadu min al-hadith judin nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabi abinda zamu koya irin yadda annabi yake baiwa ga sahabbansa na biyu fadlun li aqba bin amir bala la uqba dan amir domin shi aka bawa sannan na uku istiradu sinnin muayyanatin lil ubhiyya ayyana shekara wata wato fitacciyar shekara ga abin layya babu istihbabi da'iyya wa zabahiha mubasharatan bila tawkil babun da yake magana akan an so ayi layya a yanka abun layya kai tsaye ba tare da wakilci ba kai ne dabbar ka yanka da kanka ana nake radiyallahu anhu qal da annabi sallallahu alaihi wasallam bi gabtain ana san malik yace annabi kira da insha Allah tabbata gare shi yayi layya da raguna guda biyu amla haini farare ta kuma amla shine a daga almaluha iya bayadun launi farin launi shine amla ko kuma farin da ya takuda da baki amma ba wai takuda ba bi an ya kuna sawadi yuhidu bil ainain ya zamto bakin ya kewaye idanun idanun rakon wal bami da bakinsa wa rasbi an gane ko da kafafuwansa sannan wa shay'in min al-badan da kirjinsa gurare biyar kenan ko yawa an so haka amma wato ana iya samu amma sai kai ta yawo baka ga me wannan surar ba ko kuma mai biyar wani ya gane surar ce da shi zai tsuga maku sai zai tsuga maku din ya gane to amma an kaje gurin da ba san wannan ka'idar ba za ka iya samu amma dai ana so ba dole sai da wannan ban kai da wannan din doka cika sunna kwarai da gaske to annabi yayi amla aini tuni faridat ko kuma fari ne wato ne baka baki biyar a jikin sa na wayannan gurara idanu kirji kafafuwa asara da yini masu kaho an fi san mai katon kaho kaga in wato girman kahonsa yawanci in dai ba rama ce da shi yana nuna girmansa zaba'ahu ma bi yadi annabi ya yanka shi da hannunsa wa samma yadi bismillah wa kabbara yace Allahu akbar wa da'a rijlahu ala sifahihi ma sannan ya sanya kafarsa a gefen wuya shine sifahihi zuma jam'u ne na safha kamar faranti kenan ko to ya sanya a gefen wuya wa huwa janibul unuq gefen wuya kenan anan ya sanya kafarsa sajin an kwantar da shi sai a jira kafa in ba ba ka yaka ba ba laifi bane ba laifi bane za mu koya a hadisin majro an yi tulo bihiyya wala khilafa anna ani karahi din karahi wannan ya cewa ba ta bani cewa tana cikin shari'a ta addini sannan نبي جواب تعداد الأضحية يا أهلتا أتانا دي أبو الليا تنينزو كتانا دي أبو الليا كدورا وتا هدو كوبيا كتانا دي يا أهلتا sannan kaga yi sai ba da haka lebe ma ba ta shekara ana tara ba ba ni ba da kai na jawa ba da kai na jawa saboda sai a shekara ana ta tarawa kuma a baka a ta sawa a ɗauko a sa to shi ma tun da ibada ce lallai ya ma sai a ɗauko sai a yi tanadi a ce to tun da na san ba da ƙarfi bari in ciwo ta tun yanzu ko kuma ina da ƙarfin bayan ina so ya yi ƙwari mai kyau abu ne mai kyau sannan ita babu mubasharatu sahibu da wadahiyyati zaba'i bi nafsi an so mutaaddi ne mai abun nan yayin yanka abunsa sai ce ila kudir ala zalik in yayi samu iko in ba iko ba komai ya da wakilta wani dama yake tauki wakiltawa sanan na karshe bi dalilin ala takbir inda zawi ma tasmiya wannan dalili ne da yake nuna ana yin kabbara kuma ayi tasmiya yayin yanka babu jawabi zabi bi kulli ma al-harajam babu da yake bayani akan cewa ya halatta a yanka da duk abin da zai kwararar da jini ba sai huka ba duk na'urar da za a iya sawa kamar wanda suke tambaya akan wanda suke kasashen larabawa a sa inji ne kawai zai rika bi yana yanke da wajen kai yana yanke in dai abu ne mai kai ya halatta kuma an ambaci sunan Allah ya halatta babu ne amma wanda aka taba nuna wasu shekaru baya biyu uku za ga wanda ake daukar kato gudunman na harkanar kamar haka ai babu wannan halin ku rakewar mutaraddiya ne bai halatta ba yawwa ba irin su muke nufi ba za ma ku ji misali a cikin hadisi illa sunna amma annabi yace abu mai kai gumban da hakori hakorin jiwa hauren jiwa ko na wata dabba saboda yana da kai biya amfani da shi annabi ya hana wa zubur da farfi farata farkan wata dabbar ko da yake mu ma mutanen mu yanzu da suke ya tara farka ai zai yanka ta ganki kamar na aljanu a yana yi amma kuma ai ba dabbobi yake yanka ba yawwa mutane yake yanka eh in ka kace wani kai kuskuren zai sa da shi yana da shi ne ke ka yana gama yankan ka sai ka ji ma ce tana alai ko farce kawai ya kafa ma farce wata iri da azam da sauran kasusuwa amma a cikin tana wata iri da azam da sauran kasusuwa to su wayannan banda an yi istisnai an rabi abin khadija radiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله نفسي يا مالك الله إنا لا قل عدو غدا فهذا يقول خديجة يا رسول الله gobe za mu haɗu da abokan gaba gobe walaysat ma'ana mudan an gane ko yau almudiya da ba an san jami ne na mudiya wuka kenan babu da irin wukan nan da ake cewa wukar gindo da ake dan koyewa ta matafiya babu da wuka faka da sai yake aidan aw arin abinda annabi alaihi salatu wasalam yake nufi a nan ai jala a wari ai jan ai amru min al ajala cewa ku yi gaggawa ku yanka dabbar ku zama abu mai sai ku yanka ta ai ajal hatta la tamut al dhabi'a khuluqan ku yi sauri dan kada ya zanto wato dabbar ta mutu dalilin sakewa wal munhanika kenan eh ko kuma a wari ko kar ku bari dabbar ta mutu dalilin wato zubar da jinin yake jini yake a cikin ta kawai to ku sauri dai ai jala warin kakkar rawi ko wani ana nufin ku gaggauta yanka ta da kanku sai annabi yake ma an harar da mu wa zikrullahi fa kun duk abin da ya kwararar da jini yayin da kuka yanka kuma kuka ambaci sunan Allah wajen yanka ku ta abun amma laisa sunna banda abin da aka yanka shi da haƙori wazufura da farata fata wa'adi suka kamar da waƙi ce ko na ga gurin ne a ɗan goje-goje wata wa'adi suka ne ko da sannu zan zantar da kai da sannu zan zantar da kai ya dan goge a nawa amma dai sau hadi su kai yawa amma sindu ba azumi wato zan baka labarin abubuwan da na gaya ma yanzu kamar dalilin da yasa ba za a yi amfani da su ba sai ce a sindu shi haƙori da kake ji da gani ba azumin aikaci ne wa amma zufuru su ba barata fa mudal habasha su ne wukaken mutanen habasha yan habasha da suke amfani wajen yanka wasabna na wa iblin wa ganami shi ma aka yi ko yawa sai muka sami na wa iblin wani bangare na wato ibn raƙuma wa ganamin da tumakai annabi shine ana nufin wato an samu wani bangare amma ganimatin wa ƙarin min al'adu an samu ganima ta hanyar kun karbi abokan gaba shi ne annabu ai tuki abu an gani aka fulta karfin su ya aka kwada kwasan na na bai wurin wa ganin fanar da min haba aidon ana haka wannan dabbobin da suka samo na ganima kawai sai wani wani rakumi ya kurce daga cikin ya gudu faramahu rajulun bisani a cikin sahabbai wani ya sai da kawai ya harbe da kibiya fa habata wannan harbin da ya mace da ya tsare shi ne habata ya tsare shi Allah ya sa wato Allah ya tsare masa shi da iya zuwa ko ina ba shi ne fa habata سيدي وقال رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل إن لهذه الإبل كو إن أيضا اسم تجنسي زما منسوب إن هذا إن لهذه أوتي يا رجال سلام إن لهذه الإبل أوابد أوابد lallai waɗannan raƙuman da kuke gani a tare da su akwai awabi akwai masu gudu shine awabi aina faratin kana faratiha akwai masu gudu waɗanda kuke gani da tabi'u ka awabi bil wahal da bakirin tabi'u da gudu irin na dabbobin daji shi za ka iya biyo kaji yanzu in ka biyo kana zube su kaga wata ta tashi sama can bene ta hai ko kawai tabi'a ta ba irin tabi'ar da kajin gida bane nan ko wata ka biyo kafin ka ce ne wannan zuwa daji ta kara da yin gura sai ku ne mai ta kurarsa ta gudu sauran kuma duk suna ne su sai annabi ya ce a cikin wayannan raƙuman da kuke gani na gida akwai ne ɗabi'u irin na raƙuman daji a timakan nan akwai ne ɗabi'u irin ta timakan daji shi kuma ita kuma dabbar daji ba ta tsayawa inda mutane ko da yaje kokari take ta gudu yawwa sai annabi ya ce akwai masu ɗabi'un fa idza galabakum min hashayun wani abu ya rinjaye ku daga cikin su kun samu dabbobi irin wayannan wanda sai escape sai annabi ya ce fa qalu bihi hakala irin yadda wannan sahabi ya yi harbota kuma ku harbe ta kawai a jiyan ka siyo zabi wani zai ku sai ka harbe shi da danku shi ne abin da ko ba ka ke nufi ba zai gudu kawai ka harbe shi da danku dama yayin da za ka harbe shi a baya an gaya ma bismillah za ka yi kama ko shi da danko ya faɗo da bismillah ka farauta kai yawwa da kuma baba na mutane ba naka nake ni yawwa naka ne ka so zai gudu to da gara gwara gida da shi sai ka ka harbe shi da bismillah kuma baka yi ba ka tsafa mutane gilas ko ka harbi wani yawwa sai ya zanto da ba ka kwari rabu da jiwa da ka je za a iya kwanse shi da kaza da da kafa da Allah wannan wata irin ta ai ba in dai zai kwanse shi da kafa ai bai gudu ba to yanzu an yi wannan da kake ba wannan aka ce ka harba da dan ko ba mala yanzu dan Allah wanda ya zo ya kawai daga ya gudu yanzu sai ka amara gudu kai wannan Allah ko Allah ya tsare ba ba shi muke nufi ba karka je sai yau to wannan shi ne annabi alaihi salatu wassalam yace wanda ya irin wannan tabi'un na dabbobin daji fa ba alodi ya haka da irin yadda sahabun nan yayi mar kuma ku yi masa haka sai za mu koya ma yuqadu min al-hadith wujubu ikhtiyari al-alati salihati lil-zabh wajibi ne a nemi ala lafiyayya abun yanka wajen yankan a samu lafiyayye نبي استباب صراط الجهاد على البيبة عند ذبيها وعدم تبابه أنسو أي جگاور تاندي تاندي دبوبي نئبا yayin da za a yanka su gaggawa da kuma rashin jinkiri wajen yankawar sannan na uku jawazu aqdil bahima fi ayi makanin min jismi ya halatta a soki dabba gida sai kowane bangare na jikin ta ta samu idan ta azara da iya wa tawahaja shine kaga wannan da yake nuna ne ko a zo da ta da sallah ai ta karin shi yana kai ya gudu ya gabar na wannan cikin wa ake gaya ba cewa za ka ga su yara su ce ai ya tauka da mutane sun ga ba cewa har azhar yawa dai wai kaza har ai ta bidiyo to shine ma da yake idan idza ta'azzara dhab'iha wa tawahhajat idan ta gagara yankan ya gagara sai koma dabi'un dabbobin daji kawai ai mata wannan dabi'a sai a samu limami a koya ma hariya ce ya bismillah ya harbe ta shikenan tunda mu dabbobin mu ne masu wannan dabi'a mun sha bara dabbobin kasashen laraba za su ba ba ma ɗaure su da igiyoyi kullum ake da a kwantar da su zuwa amma muna mu igiya uku hudu za ka rika gani murtuka murtuka a yi tanar kamar a ta tuka shi da kasa amma wallahi mamakin da ne da na ga yadda na wato kasashen laraba har da wanda na ga an ja kunnen ta kwanta ai ta kwanta ai dabi'un mu irin dabi'un ku irin dabi'un da mu ba ban da yake dani na wa dana an rabi ibn khadija radiyallahu anhu kan kullama annabi sallallahu alaihi wasallam bi bil hulayfa mun kasance tare da annabi alaihi salatu wasalam a bil hulayfa ko an zanta daga cikin mutaci duk wanda ya je madina sai ya dauko ni kaji dan azulu lai bai ya lamlam juba da za ta kawo wato za ta kawo ko kanun manajir to dai fi shi guri ne wanda mun fara daga daga Tihama tsakanin Jidda da za ta yi a wannan guri ne shi ne zurfi laifa gurin miƙatin mutanen Madina ko da ko ba ba mutanen madina ba wanda ya je madina ya to zai kawo maka lokaci bai koyi ba nan ake to sai shi ba azaban nasu jiwa'un nasu jiwa'un sai yunwa ta kama sahabbai ba azabu iblan wa ganama suka tani raƙuma da tumakai kare ke wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam fi ukhrayatil qawm annabi yana can baya cikin mutanen can baya dama haka annabi yake shi ba gaba yake wucewa kaga shi a gabanin yanzu suka zo shi ne a gaba ko to shi annabi zai ce kowa ya gaba ko da wani abu zai zo ko wani ya yadda abin sa shi zai zo muku ne sai yake fa'adilu sai suka yi gaggawa wa zabahu suka yanka duk da dama yunwa ake ji ake sauri aka yanka wa nasabul qudura aka rika kafa tufani annabi yana can baya babar annabi sallallahu alaihi wasallam bil quduri fa uqiyat annabi alaihi salatu wassalam sai umami da wannan tukwanan yake da a kifa wato a wato a juyar da da a zubar da abin da yake annabi yake duk abin da yake a zubar da shi ba shi ne na kaibar da muka yi ba ai na kaibar ba yake a zubar sun maka biwan da kaga ai naman jaki ne nan kuma ibul wa ganam aka ci sun maka sama sannan sai Allah alaihi salatu wasallam ya zo ya raba fa adala asharatan min al-ganam bi ba'iri sai ce to wayannan duk wanda aka bawa raƙumi to guda ɗaya za a ba shi wanda bai samu raƙumi ba kuma sai a ba shi kuma kai goma a maimakon rakumi daya shine ba adala sai daidaita tsakanin rakumi da tubakai goma banar da min haɓa irin ana haka ce wani rakumi ya ce ce ya gudu irin wancan bayanin faɗa da buhu sabai suka bi shi mai kafa mai na shirya babban basa ba aka rika bunsa ba a yawo tun da rakumi ne ya samu fili sai da ya gajiyar da shi وكان في القوم خير يسيرا haka ne ko yawa a cikin mutane waɗanda suka bin shi din dawakan da suke cikin jama'a ba su da yawa wannan yasira din abin da ake nufi yayi kalila akwai dawakai amma kaɗan adoki shi yana da gudu amma masu bin sa a ƙasa su za su rike wahala to a cikin mutanen masu dawakai kaɗan ne ba wa rajulun minhum bisam sai wani mutum daga cikin wato sahabbai fa wa ayra ma hu rajulun minhum bisam sai wanda daga cikin sahabbai ya halbe ya harbi wannan rakumin da kibiya fa abasahu Allah sai Allah ya tare mutu shine abasahu Allah ai amsakahu bi zalika sam bi idnillah Allah ya tare mutu wannan raƙumin da izinin sa ya harbe shi ya riko da sababi to amma ta ya wata Allah yawa to ake da abin da kai riko da sababi kai da Allah ne kuma yi kai dai kai riko da sababi ka ji wani tauhidi dan da aka fito ne sai Allah ya tsayar musu shi da ya harba ثم قال سميت إن لهذه البهائم حوادث lallai ku sani cewa a cikin wayannan dabbobin akwai masu wato masu faikewa jami ne na abidatu eh akwai masu halin dabbobin daji masu gudu fa awadi da wa'az kamar dabbobin daji fa ma galaba kun minha fasna'u bihi hakaza duk dabbar da ta gagare ku ku yi mata irin abin da aka yi wa wannan kuntu sai nace inna narju mu muna fatan auna kaful adu wa gada ya rasulullah muna jin tsoron haduwa da abokan gaba fa gobe walaykat mudan alhali ba mu da kuka afanan bahu bil qasab za mu iya yankawa da kara kararin sanda mai kaifi kada sai ce ma da harar dama duk abin da kuka yi yanka da shi gani ya fito wa zikratullahi alaihi sannan ku ambaci Allah suna Allah akai fa kuluhu kuti amma laysa sinna wa zufra amma ga istisna'i banda haƙora da kuma barata wata wahadisi kuma an zali kuma zan ba ku labari akan dalilin haka amma sinnu shi haƙori fa azumu kashi ne wa mazubur ba mu da habasha shi ko wannan faratan wukaci ne na mutanen habasha kaga wannan hadisin shi ma dai baka da iskali akai ya kara ma bayani akan wancan babu ma kana minan nahi an akli da humul adahi ba da salati babu da yake magana akan cewa an yi hali dangane da cin naman layya bayan kwana uku ba a ce naman layya bayan kwana uku an ce ka yi hakuri kai sai yake bi a wurin islam shi kenan a farkon musulunci ne yawa ko da wannan karatun haka yake da ba za a yi ta jiki ba Allah da yawa ga akwai wani naman sallar sa ayyan yana nan wa bayanin nuskihi da bayanin cewa an shafe hukuncin ana ce ko wani wasu wa ibahatihi ila mataja'a da halatta wa mutane cewa su aje abin duk lokacin da suka ga dama Allah yanzu ba laifi su kai ba sai dai ka dukkan marwaci ne ko da yake bai zama dole ba zai iya yiwa ya raba kuma ka aje wani abu a kakidi ba za mu yi ba wannan hukuncin ba tun da ya raba da wani za ka gabe dame shi ba ana nan amma ni kai wata wajen nawa عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الاضاحي ثلاثه annabi alayhi salatu wasallam yace ku tuna man layyan ku a tsawon kwana uku wa kana abdullahi ya akulu bil zayd abdullahi da umar da annabi ya faɗa haka sai ranjo yana cin nama da da mai hina yasiru min min lokacin da ya taho daga mina ne ajira da qawmil hadith an gane ko saboda wato naman hadaya abin da ake nufi da wannan shine Abdullahi da Umar ya kasance ya kulu bizanki idan wannan lokacin yayi duk naman da za a kawo ba shi ba kawai mai za a kawo mar da abincin da zai ci da mai shi ba zai ci da nama ba me yasa yanzu ce wato yanzu min minan shi ne abin da malai ya gaya mana a nan min minan wato yana dawowa yana dawowa daga mina yana guduwa daga mina gaba daya me yasa min ajrin luhumil hadid ai intirazan ala saboda gudun kar ya ci naman adaya sai bagarin ma kwata kwata kar a je a kawo man naman hadaya tunda annabi ya ce kar a ci bayan kwana uku to daga kwana uku nan zai bagura kuma duk abu ko kuma duk abincin da aka kawo sai ya ci da iya mai kawai ba nama kun ji wayannan mutane ai na ja faɗa kun ga su da aka faɗa a lokacin ba su nemi rukusa ba kai yanzu amma an shafa hukuncin sai da ka kisa saboda za a ana kacin nama shi za nake yawan faɗa idan ka leƙa ka aka ce tafi aljanna ka leƙa ka hango ɗan umar ya kamata ka dawo ba nan bane sai ka leƙa ka hango ɗan ungoku a cikin irinka sai ka ce to nan ne da Abdullahi da Umar ai sun yi gaba in ni za in annabi ya faɗa ba kamar an kunna fitilan in ya hani kamar an kashe ta ne wallahi ka ga muna da bambanci da su ne sa ba ku ba yawa law kana hubbuka sadiqan la ta'tu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ta'ti rasula nan وأن تزعم حبه هذا العمل في القياس بديع تجيني تجيني ما ليتي to kun ji abin da Umar shi sa aka ce imamu ahlus sunna fi sahaba shi komai annabi komai ko ya san fa'ida ko bai sani ba sai yayi ibn Umar kenan to ga gidan ba ma yukhadhu min al-hadith ittida wa Abdullah bin Umar wa tanfilihi li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam koyi Abdullahi da Umar da zartar da umarnin annabi na biyu hada ta kai ta fi bidayat al-amri bi salatati ayamin fakat wannan kadan ce lokacin farko al'amari ne kwana uku kawai haka ce ثم ركز النبي في الاكل من الاعضاء دون تعديد مده daga bayan annabi ya yi ce to an halatta kowa za mu ji dalili ana aisha radiyallahu anha qalat ana aisha tace abdahiyatu kunna numallihu minhu dahiya shine ba wuce ke cewa layya bahiyya ne sai a ce wato layya daga kalmar mun kadance mu malli aminu muna gyara nama shine wa asalin siliki da gari larabawa ne wannan sai da yarwa wato karka ɗin shi da ake shi za a yi kira a yamu ta shirik a yi ranar yaryana da shirik saboda shan yana wa da shi fa nadamu bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai mu je wa annabi alaihi salatu wasalam da wannan naman bil madinati a madina mun je ki a rai fa kana shi ce la ta'kulu illa thalathata ayyam annabi ya ce kar ku kada cin naman nan sai kawai kwana uku kawai walai tafi azima amma ba ba karfafa abun ba ila la li tahrim ba haramta muku ba wannan karaha saboda haka in san samu ne je kar ku yi haka walakin ita ce take wadan gaskiya azima amma annabi bai sananta ba walakin arada an yi yamma minhu abinda annabi alayhi salatu wasalam wato yake so kawai yana nufin a ciyar da raba a raba wa mutane wallahu a'lam Allah shi ne masa haka na na ita ce an jabir bin abdullahi kala kullu la na'kulu min luhumi budinina fawqa thalathin wato fawqa thalathin biminan ko ko mina yawa cewa mun kasance ba ba ma cin nama nama rakumun sama da kwana uku a mina ba na ji hade bane yawa to ba ma ci sama da kwana uku a mina shi da Allah da Umar yake barin mina gaba daya ya gudu barakata da annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya sai annabi ya mana rukuta sauki faka ne yake kulu wa tazawwadu ku ci abun ku ku tare ba kan la muka ci wata zawadda muka yi tare malin yake bai kazu min alhadith bal hada alhadith ala jawaz alaql min alhadith yake wannan hadisin yana bayani ne akan alaccin kin dabbar layya na dabbar hadaya su hadaya za a ce wanda ta je yake haji mu kuma layya na biyu annayu an alaql min alhadith ba'da thalathati ayyam abin da yasa aka hana cin naman layya bayan kwana uku kana li allati da amil fuqara illan shi ne saboda a ciyar da talakawa wal muhtaji da mabukata alladina wafadu ala almadinati fi zalika al'am wanda suka zama baki suka zo madina wannan shekara to ake da araba mu na uku yaduru al-hukm wa illatihi wujudan wa adaman ta'ida ta usulu al-hukm yaduru ma illatihi wujudan wa adama duk hukunci da kaga yana tafiya da illa illa shine dalili wujudan wa adaman shine fa'ida ce sananniya a gurin malamai an salama ta bin akwa an karbo daga salama ta dan akwa kalin ne kalin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo kira da Allah Allah tabbata gare shi yace man ba alaikum duk wanda ya laye daga cikin ku wala yusbi anna ba'da salatati kada ya take wani gari bayan kwana uku fi bai yi min wucewa a gidansa da wani abu na nama ballantana a cikin ake tela kada ba komai a gidan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam balan ma kana la'amul muqbil yayin da shekara mai zagewa ta zagewa mai zuwa ta zagewa sai zai ce ya rasulullah ya ba ji Allah dan adu kama ba anna amal mabi wani shekara ma za mu yi kamar yadda muka yi barai cewa ba za mu balla ba tsawon kwana uku ba kana ji ce kulu annabi ya ce a ku ci abun kowa da mu ku ba ku raba mutane wa dakhiru ku koyi a gida uku za ka zana maka kaji ka raba kai ajiya fa inna zalika al'am domin wannan shekarar yace kana bin nasi jahil mutane suna cikin wahala ne to shi ne abin da aka faɗa an ana cikin wahala na idan mutane na cikin wahala kamar shekara biyu baya da aka yi ta bayani cewa irin wannan abin ne a daure a fito da nama mai ba a koyi rayuwa ta yi tsada mutane ba su da kuɗi wanda suke yin kashe su raba wa jama'a me yasa saboda a lokacin da annabi yake kowa kan ya ajiye nama saboda illar babu mutane suna cikin wahala to har yanzu idan mutane suka shiga wahalar malamai fata wanda ya kamata su bayar ke cewa a fito da nama a raba wa jama'a fa aratu an tu'inu fiha kajiba annabi yake sai ne nufin ku taimaka wa jama'a a wannan lokaci to shi da shine illa ما يؤخذ من الحديث تعليم ادخار الآن الأضاحي كان لأئلة حرمت أجي naman nan ya saboda wata illa ne ga illar mun fada falan ma jalat illa jalat tahrim wani wannan kaida ce za ku ji da tawa ina yin fadanta eh idan jalat illa jalat tahrim an gane ko da harin ne idan illa ta tafi na wato haramta abu to haramta ma ya ce falan ma jalat illa jalat tahrim da illa ta kauce sai haramta ne kau tunda an ga ma illa na karshe jawazin akil min al-udhiyya ya halatta fi naman layya babu karshe da hadisin karshe babu fara wal atira wannan din nau'i ne na albarwa shi wato farkon dabbar da dabba ta wato farkon dan da dabba ta fara haifa irin da wannan jahiliya ma da Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil kun san da wannan ka'idodin sai wasila wanda kaza ta haifa bahira duka wannan ƙa'idodin da suke yi ya zama albara ita ce in kan siyo an daguwa ko tariya ko tinkiya wanda ta fara haifa shi ne albara shi ne na farko to abin da suke yi shi wannan wato duk wanda ta fara haifa a farko to na gunki aiwa fari shi za a yanka shi za a yanka wal asira ita kuma asira ita ce wato ita ce wanda aka haifa dabbar da za a yanka amma sun kasance suna yanka ta ne fil akil awwal min shahri rajab a wannan watan a wannan kowa kwana goma dabbar da suke yankawa a ɗaya zuwa goma ga wata ita ma gumaka ake yanka amma sai a rasa ita ce kuma asira har yanzu akwai wata annan da gaskiya annan Najeriya ya zuwa da wannan ɗabi'a za a samu dabbobi ba tare da biya za a bakin ruwa ko a ce bakaci an yi wani jiji aka yi amma mutanen mutum koya mutane hankali ya yi irin mutanen nan ba su yawo an ce wani yana ba da labari yake wato wala abu da ramu sai sun tattara su zai suna tafiya ya tafi ya tafi da kawai su wannan an yi jiki da su an yi abubuwa kowa tsoron su yake jiwa ko kowa da su ayyuka ma ka taba ta hauka cewa za ta mutanen mutu ta kaje su kawai su ma da jinin kansu ne to to ita ce fara an gane ko yawwa akira kuma wanda ake kaga fara wanda ake fara yankawa guma aiwa ba da za a yanka wa guma wannan kuma ita ma dai dabba ce amma a watan sai a watan rajab sai watan rajab ana yi wa rayuwa radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la bara anau sallallahu alaihi wasallam yace kaga ni kamar da yace la adwa wala iya ko annabi ya kore cewa ba wani cuta da za ta yi da kanta ba da ikon Allah wata same ka wala iya raba ta da an fito mutum ya tsaro da kuduru ya koma gida ya kewa ba ta haka take ko ne ya fito ya zame wato ya yi tsomanci ya karkada bujiya idan ta yi hagu sai ya dawo ya tsomanci sai ba ta a kasuwa sai ya koma eh ko ya haɗu da eh duk wani mai lakabi duk wani mai mai aibu kawai ya abi ya fito hada da mai wani aibu kawai shi kenan ba ta ba ta raga wannan shi umanci ko shi ne abin da mutanen da suke yanzu ya ce mai fara kafa shi ma ai ka aure mai fara kafa kana auren ta wani wajen ta ne mai complain cewa ɗan uwan mijinta duk sun tsane ta ita ce ta biyu wai saboda ana auro ta miji ɗan uwan ya fara samun matsala kaga wannan ai shiriri ta ne wai arzikin zai fara lalacewa ba sai da aka auro duk suka tsane ta to irin wannan tambun ne duk an addini ya hana to sai yake la fara wala asira annabi ya kore babu dabbar da ake yankawa yadda ake haifa a karan fara mun gama ai da kuma wanda ake yankawa ake yankawa gumaka da kuma wanda ake yankawa ɗaya zuwa goma ga watan rajab wal fara awwal nisa ya kina baya fara al fara ita ce farkon haihuwa kani yadbahunaha li dawabiti sun kasance suna yanka ta gawa tagutan su ne gumaka malik ibn min al-hadith tahrim al-fara' wa al-qasd wa al-asira annabi ya haramta wa'annan duka kamar da aka haramta bahira da taiba da wasila wa qad fusira fil hadith an fasara wa ita hadith wa huwa fi masawi al-jahiliya malik da jahiliya ake yanzu allati kana tabaduha yana cikin munanan ayyukan jahiliya da suke na biyu ya juzu zabahu al-fara wal atira idan kana zabahu lillah ya halatta ka yanka wa'annan din indan Allah ne kun ga ai kawai suna su ta musu ba Allah ne ya sanya sunan ba indan Allah za ka yankan ka ya halatta yawa sai ce bi ayi waqatin wa bi ayi waqatin duna tafsir jari rajab kowane lokaci wa da kawari shi sa ka waye da gobe kake za a yanka shi ne wata kaza sai ka kawo dalili kuna tubura na kun yin kuntum kai saboda shi yanka gaba ɗaya dan Allah yake me yasa za ka yanka ranar bakwai saboda annabi ya ce a yanka wa yaro hakikarsa shine dalili kana bukatar dalili duk abin da za ka yi yanka to ka tabbatar dan Allah kai na karshe la yaqbalu Allahu min al-a'mali illa ma kana khalisan wa thawaban kun ji Allah baya karɓar kowane irin aiki sai wanda ya kasance an yi dan Allah wa thawaban kuma ya dace da sunna Annabi alaihi salatu wassalam to wannan shine karshen babun tawbihiyya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa alaikum salam na'am Hmm. Hmm. wato idan ban manta ba kamar ina ji malamai kamar malam professor wa muke zama ya taɓa magana akan wannan amma na manta exactly ne ya faɗa akwai wanda suke ganin kawai wato in naman za a kalla za a yi layya da ita amma wasu suka ce kawai wa yaki fa inda amurji wani haifi annabi ya ce sai wata kaza da shekara kaza kawai amfani da wannan kuma ni na ku gamsuwa da wannan gaskiya wallahu alam amma ban sani ba ko su malamai sun ba da wata fatawar sabanin wannan amma ni dai iya abin da na sani shine iya wannan fatawar da abin da annabi ya faɗa a tsaya a kansa kamar irin dabaru ne ai ko dabarun da wasu suke yi a yanzu suke suke tunda me illar kauna ina yawan faɗa wannan illar da ta sa idan an saki mace wani ba zai aure ta ba saboda kada ta shiga da wani san sai a ce mazo ai ana tsana ka fahimta irin wannan dabarun ne ka tsaya kawai abin da jara'a ta eh su wannan nan shi da ya mutu yawa to gaskiya ban sani ba gaskiya ban sani ba tsakani da Allah ka ba ka zakura ba to to mu je zuwa mu je na don Allah kar ka hada da yanzu yana yawa a to ai ka ga wannan matsala ce za ka gani ba na shiga harkar su kwata kwata ba wanda ya je ce daga jin iya ta dai abin sa abin da nake kokari gole domin abin da na gamsu da shi ne a karatu shine a karatu na dan kowace jam'iyya akwai saboda haka karatu ya zo ni ba zuwa nan da jam'iyya in ya ayana ne da ba ta ga yin kun fita ko zakuwa ne wannan su nake da sun da akan ka fahimta yawwa malami ba eh alaikum salam ba ka kura ba eh na na na to shi ke daidai a kuran babban eh mu je zuwa malam na shi ne a yi har bindiga sun faɗa nan baka ji ba ne ai abin da zai harbe da kawai ake magana ba dole sai ke biya ba ai zamani ne yazo da su ma a lokacin da da bindiga da ita za ta asa harba wallahi wa alam amin ma haka shi ai ka ga ba a kawo mata shi ba a kawo mata sadaka shi ka ji mulkin mata ana ba shi sadaka sai Allah ya saka da shi abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yi mana muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tsofin zama da fuka Allah ya biya kowa bukatun sana alkhairi waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun musulmi ma da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen ka jawawa waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen ka jawawa da sifofin sa maɗaukaka kasar mu Allah ka zaunar da ita lafiya kun kai rayuwa da ake fama da shi da talauci Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunayen ka jawawa da sifofin sa maɗaukaka matasan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya Allahumma amina fi awtanina wa aslih himmatana wa zata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taka wa tabaaka ya rabbal alamin صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يوم ان تنجي في لا ga kayan aikin kiɗanmu ne ake ta upgrade don yau sabo waya suka buɗe to muna roƙon Allah ya tsara musu ƙarfin gwiwa Allah maɗaukacin sarki ya biya su da gidan aljanna sun masu tallafawa da addu'o'i da dukiyoyin da Allah maɗaukacin sarki ya tsara musu arziki Allah ya sa su tunta a can muna roƙo Allah da jina yanka tawa da tsohon sa ɗaukaka duk waɗanda suke mana alkhairi Allah ka biya musu bukatun salamu alaikum